أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah ta'ala ci gaba da karatun littafin adda'u wa dawa wanda aka fi sani da aljawabu da kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam ibn al-qayyim al-wazi alaihi rahmatullah darasi da ya gabata mun dakata karshen babi ko fasali wanda malam ya bude shi ya rabbi zuwa ga wata shubuha wadda wasu suke dogaro akan wannan shubuhar domin sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda suke cewa man yatama da ala al'afu shine da sunan su dogara da Allah ko kuma a ce su dogara da kan akan afwal Allah a dogara akan cewa hujja kawai Allah mai rahma ne mai gafara ne ko da mutum irin laifin da ya to wannan laifin ba ya yi tasiri ba saboda rahmar Allah ta fi ƙarfin laifin wannan laifin to shine malam da ya bude ma babin dan ka nuna fasalin da iya wasu rabbi sai ka cewa mani itama da alal afu ma al israri ala zambi fa huwa kal muhali to a cikin wannan fasalin malam yayi yayi rabbi ya nuna yayi manzanni da dama ya ka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyi yau za mu tashi wani babi wanda malam yake cewa fasali dai ko faslun wannan aha a'zamun nasi duru'an man iktarra fi dunya wa nasiya al-akhirah mala ya ce wannan fasali zai magana sai ke cewa mafi girma mutane wajen ruduwa ko ka ce wajen rudi shine wanda ya rudu da duniya ya mance lahira mu kuma a nan wanda yake wajen malam musa ne mala ya cewa fasulun kusuranu a halilin tirari taɓewar waɗanda suka yi rudu to sun taɓe duk wanda ya rutu da duniya ko ya rutu da wata fahimta gurɓatacciya wanda yake da don kuma ya tabbata ya ta saba ma Allah to wannan ya taɓe malai yake cewa wa a'azamul khalqi gururan man irtarra bid dunya wa ajilaha fa atharaha 'ala al-akhirati wa ghadabi wa ghadiya biha min al-akhirah malai yake cewa mafi girman halitta wajen rutuwa shine wanda ya rutu da duniya da kuma gargajiyarsa wanda ya rudu da duniya da kuma abin da yake na duniya wanda abu ne wanda yake gawar karewa sannan mala ya ce fa'asaraha alal akira ya zafi duniya akan lahira wa rabi biya min al akira ya yarda da duniya ma fiye da lahira ya yarda da duniya ya kyale lahira mala ya ce to wannan shine mafi girman wanda ya rudu mafi girman rudadde wanda ya rudu da wannan ruhi da ya hau kan shi malaka ce hatta ya kula ba'du haulai hal ma ka ji shashin waɗannan mutanen suna cewa a duniya na qadun ita ai duniya hannu ya ka cewa a sha yanzu biya yanzu ne shine kamar ka sai abin kan ba kuɗi ya ka cewa a na kadan ba kadan ba kamar kamar kudi a harka kita ba ne to ita duniya ayo yau kudi hannu afwan ita duniya kudi hannu ce ma'ana shayar biya ne sai suke cewa wal akhiratu nasiyatu ita kuma lahira ai ramce ai jinkiri ma'ana lahira ramce ce ita ba tun da yanzu ne za ka yi sai gobe za ka ɗauka to ga kuma wannan a fahimtar su kenan ga wanda za a baka abu a hannu ka tsaya ka jira ka ce sai gobe ai shi yake cewa dan Hausa suke cewa dan gatarin ka ya fi sara a baka to wannan a fahimta su ya ce suna cewa wan naqadu anfa'u min an-nasi'a dan haka kaga kudi hannu kwa to ya fi amfani ga abin da zai zai wanda za a biya ka sai an yi jinkiri shine daga dagamce ko kuma wanda za a yi jinkirin biyan ka malaiki ta wa yaqulu ba'duhum wasu shashi su ma suke cewa zurratun manqudatun zurratun manqudatun abu kaɗan wanda za a baka shi a hannunka wala zurratun maw'uda ba abin giya da za a baka shi wanda kuma alƙawari za a baka shi azurra shine abu kamar a ce a wata kwaya a baka a baka kwaya daya amma dai a hannu za a baka to ya yi a ce za a baka bahu guda amma a ce kuma sai wata ya mutu ko sai gobe wannan su a fahimta suke waɗin haka wa ya ƙulu a haru min wasu shashi daga sai su masu ke cewa lazzatu duniya mutayakkanatu shi wajen daɗin duniya abu ne na hakika abu ne na yaƙini gashi muna cikin shi muna jin daɗi yanzu suke cewa wa lazzatul akhirah mashkukun fiya shi kuma jin daɗin lahira abu ne mai shakka shakka ne tunda da babu su a wani su babu tabbas sai an je an gani amma duniya gashi muna ciki malam yace suke cewa wala ad'u al yaqina li shakki ko ba zan bar ba yaqini dan saboda shakka ina ga tabbas in je in kama abin da babu tabbas a cikin shi sai malam ibnu qayyim yake cewa wa hadha min a'zami talbis ash-shaytani wa taswilihi wannan kuma yana daga girman shine talbisu shaitan shi ne rudi da shaitan yake ma da shaitan yake mutane kamar yana daga cikin shaitan ya juya abu na na banza ya maida shi abu na daidai talbis kamar ba san bizan ce talbis da da da Hausa kamar lau kawai a rikitas da abu to yana daga cikin girman rikitas wa shaitan da yake ma bayi ya juya musu haqa'iq su koma kawai ya juya musu abu ba na daidai ba su koma haqa'iq a wajen su sai malam yake cewa wa taswili da kuma wasiwasin da shaitan yake musu yake musu wasa da hankali malam yace kaga wal bahaimul ajab ko ujum a wata nuska wal bahaimul ajab aqalu min haula'i malam yace kaga dabbobi wa'inda ba sa magana dabbobi ko ne shi malam yace to sun yi wa'innan mutanen hankali ibn al-qayyim yace me yasa yace fa innal bahimata saboda ita dabba in khafat madarrata shay'in lam tuqdim alayhi ita dabba a dabi'arta in ta ji tsoron wata cuta cutuwa da wani abu to batta isa wannan wajen yanzu misali idan kana da awakinka ko dabbobi kana so ka koro su gida to da suka zo ko gida sai ga wani abu da zai cutar da su to ba da a shiga wannan gidan ba sai duk kana tura suna ja baya kana tura in dai ba wannan abu da ya da su ba aka ɗauke su ba za su gaba to kaga ibnu qayyim ce dabba ita ta hisa hankali a nan yace law ba dabba ko da ka buge ta ba za ta je ta ta fada cikin abin da yake da zai cutar da ita ba mala yake cewa wa haula'i su kuma wayannan mutanen yuqdimu ahaduhum ala ma fihi ababuhu ababuhu ɗayan su yana gabatar abin da akwai hallakar shi a ciki wa huwa bayna musaddiqin wa mukazzimin shi kuma gashi yana yana hali guda biyu yana tsakanin mai gaskatawa ko mai karyatawa shi wala yake cewa fa hadha darbu shine ko fa hadha darbu in amana ahaduhum billahi wa rasuli wa liqahi wal jaza wal jazaa fa huwa min a'zami an-nasi hasaratan sai mala yace kaga wannan shashe na mutane idan dai ɗaya daga cikin su ka samu ɗaya daga cikin su yayi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da sakamakon da Allah zai ma bayan shi to wa'annan suna daga cikin mafi girman mutane wajen asara wajen takaici wajen nadama saboda mu saboda wannan imanin ba zai amfani su ba saboda su shakka suke a cikin lamarin Allah sun fifita duniya akan lahira suna ganin cewa ai lahira wata masauki kuma wannan ka gan ka dauka al'amarin idan yake cewa eh tikadin kafirai kenan kafirai ma su suna ganin ba za a mata da su ba to kenan kan ka wasu wasu ce babu kiyama Allah ya ce za'amal ladina kafaru allan tuba allan yub'ath sai Allah ce kul bala wa rabbi tuba kafirai sun riya suna ganin cewa ba za amma suna saka suna cewa a idza kunna turaban wa izaman yanzu in muka mutu muka muka zama kashi muka wanda mu za a tada mu kaga ku shakka to kaga su ma wayannan ga imani amma kuma sun hada da shakka shi ma ne ce to wannan imani sun ba zai amfana da su ba malaka cewa li annahu aqdama ala ilmi saboda shi ya ya gaba ya gabata ne akan ilimi ya san abun yayi imani amma kuma abun wannan bai amfane shi ba sai malaka yace wannan kenan da ko in yayi imani to wannan ya san aikin banza ne tun kada wanga take ma kanshi imani shi ba zai amfane shi ba saboda ya ya yayi yayi kudari mara kyau ya muna lalabi ga Allah subhanahu wataala sai malai yake cewa in lam yu'min in ko bai yi imani ga Allah kawai dama kafiri ne bai imani da Allah da manzo Allah ba amma yace to fa ab'adu lahu to shi wannan dama ya fi nisa ma wajen tabewa da wajen asara sai malai kita wa qawlu hadha al-qa'il an-naqdu khayrun min an-nasi'at malai ce kaga fadan wannan mutumin wanda yake cewa sha yanzu biya yanzu yahi a ce je ka gobe ka dawo malam zai fara bada amsa sai yake cewa fa jawabuhu yanda amsar shi take idza tasawa an-naqd wan nasi'atu fan-naqd khayrun wa in tafawata wa kanat an-nasi'atu akthar wa afdalu fa hiya khayrun فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة ما لك cewa idan bashi da hannu da da kudi hannu suka haɗu da kudi hannu da bashi suka haɗu sai wala yace to fannaqadu khayr a baka a hannunka ya sha alkhairi amma in kuma suka zamanto daidai da daidai nan zaɓi kake da a baka a hannunka kuma a ce maka gobe ka dawo sai wala yace to nan wakanatin nasiyatu wakanatin nasiyatu aksar wa afdal amma kuma daidai da daidai suke amma kuma a ce ma gobe ka dawo in to ta yi girma ta yi yawa ta yi tsoka kuma da ce to fahuwa kai a nan ma a ce ma gobe ka dawo da ita yanzu ka zo ka sai da kaya in kana so a baka kuɗin ka yanzu ga yadda za a baka jika biyu za a baka amma in na ce maka sai gobe na rayuwa gobe ya kai jika uku to kaga a nan ya kai goben wannan yayi shi ma da yake cewa to a wannan ibn al-qayyim ba wai yana tabbatar da wani magana ce kamar ta qawili ne abin da malaman malaman tiki suke ce ma ta qawili ne dai sai hudu da natija yanzu idan ya zamanto da bashi da abaka a hannu bashi da abaka a hannu suka suka zamanto daidai to wannan bashin yahi yahi kai afwan abin da nake so in ce anan idan ta sawa idan bashi da abaka a hannu da kuma a ce ma gobe ka dawo suka zama to sun daidaita shi ne mahaufan to wannan a baka a hannunka ya yi amma idan suka samu tsirayya idan in tafawata idan suka samu tsirayya aka samu tsirayya sai kuma a tsirayya da aka samu kuma yanzu a baka abinka gobe shi ne ya ji yawa ya ji alkhairi sai mala ya ce to a nan shi ma a baka gobe to ya yi alkhairi sai ce to wannan ana magana akan abin da shahi duniya idan yanzu a duniya aka ce maka ka sai da wannan abin naka sai aka ce to idan kudi hannu za a baka yanzu jika biyar za a baka idan kuma za ka yi ƙarshen mutane za a baka jika goma to kaga a baka jika goma ya alkhairi ko to wannan a duniya a duniya ci sai malaka ta to fa kaifa wa duniya kulluha to ta tsaka za a hada lahira da duniya alhali ita duniya dukkan ta min awwali ila akhira daga hukunta har karshe ka nafasin wahidin min anfasil akhira in ka hada ta kamar lumwashi ne daga cikin lumwashin lahira ma'ana abin da malai yake so ya ce maka idan a duniya ma kana ganin cewa a baka gobe ya ji a baka yanzu idan wanda za a baka goben ya yi yawa to ina haɗin a ce maka lahira ita kuma dama ka'ida ne na lahira ya na duniya ina ma kuma din ma a ce maka ita duniya ga baki ɗayan ta ka ɗauke ta da jin daɗin ta da komunta kamar lumwashi ɗaya ne daga cikin lumwashin lahira ma'ana abin da za a baka a lahira abin da za a baka afuwan abin duniya in ka kana shi kamar lahira to kamar biye ce ɗaya ko a cikin jika goma ya kake gani to kaga wannan a duniyance to an ka dawo kuma kan lahira alhali shi kuma Allah na cewa wal akhiratu in yake cewa wal akhiratu khairun min al ula ko wal akhiratu min wal akhiratu ayat take ta bal tusirun al hayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa aha bal tusirun su suna zaben rayuwar duniya ne sai Allah ce amma kuma lahira ta fi alkhairi kuma ta yi wanzuwa to in dai lahira ta fi to kaga babu ma haɗi a ce a ce maka duniya jin daɗi to saboda jin daɗin duniya zai ƙare jin daɗin duniya yadda yake ƙare ne kuma abin da zai nuna maka cewa a kamar da maza Allah yake a cikin hadisi cewa ƙarshen ɗan aljanna wai kamar talaka a cikin aljanna wanda kamar shi ne ƙarshen talauci ko to mu yanzu aka tafi la'adu a wannan yamin a ce wanda suke rayuwa a cikin bukka to shi talaka a cikin aljanna shi ne wanda za a limka mushi jin daɗi kamar wanda ya shi yadda ya kowa jin daɗi a duniyar mu a yanzu to wani talakan aljanna za a limka mushi wannan jin daɗin sau goma shi ne talakan aljanna yanzu ka sauwara a cikin tunaninka wane ne ya kowa jin daɗi a duniya in ka so kana ita shugaban ƙasa ko a misali to ko ƙarshe ko wanda ya kowa kuɗi to wanda ya kowa kuɗin wannan to talakan aljanna abin da za a bashi ya yi alimka mushi irin jin daɗin wannan mutumin a duniya wannan shi ne wanda bai samu koyi ba yanzu ka ga wani mutum yana da wani gida da ake cewa wannan guda ilo guda to a zo a limka maka wannan ilon sau goma to shi ne kai wannan kai ne talaka koma baya a aljanna su to ka gaya mun wanda shi ko ba talaka ne kuɗi aljanna shi ya yake eh duk ka gani malaka cewa malaka cewa kama fil hadisi kama fi musnad al-imam ahmad wa tirmidhi malaka kamar yadda hadisi yazo a cikin musnad imam ahmad da tirmidhi min hadith al-mustawrid daga hadith al-mustawrid ibn shaddad yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum usba'ahu fil yammi falyanzu bima yarja manzo Allah ne ya bada misali manzo Allah ya ce duniya ba koyi bace in ka tsara lahira kamar ɗayan ku ne ya je sa hannun shi a cikin koki flame ko ba wai irin su wani mai ruwa wannan flame ka je ka sa hannunka a cikin ruwan da ya kai flame to ka ne ka gani ya tsaka kai afon ya tsaka ke magana ka sa ya tsaka a cikin ruwa ka ga mi zai dauko me me zai dawo da shi to wai abin da zai dawo da shi shine kwatancin duniya abin da ya rage kuma shine lahira ma'ana kawai so ake ce maka babu mukarana yanzu ba ba wannan ba ba teku ko fiya wata wannan ka sauye shi a cikin kawo ka sa shi ya duka bai zai dauko ba abin da zai dauko kamar yadda Allah ne ba da misali a cikin hadisin qudsi da yake cewa kwatamcin abin da yake wajen Allah kamar ka dauko allura ne ka sa a cikin teku abin da in ma wani abu ya rage a wajen Allah to shine to kaga abin da ake so ya ce maka abin da yake wajen Allah baya ragewa ma'ana to duniya ba koyi bace in kana ta da lahira lahira ai gidan wahala ne ma ai afuwan duniya gidan wahala ne duniya gidan wahala ne shi yasa da ake wadda ake wada labari ake cewa da a ce wai mata aljanna daya za ta leko duniya ta haɗu da wani ta mishi magana sai ya mutu saboda ruɗe yadda zai yi wanda su su a cikin nema su to malai kita fa isamu hazan naqli ala hadhihi nasihat min a'zami al-ghabami wa aqbah al-jahl malai yace kaga a zabi wannan kuɗi hannun a zabi wannan kuɗi hannun akan ramce ko a ce akan gobe je ka dawo ka amsa gobe to malai yace wani yana daga cikin mafi girman kamunga kun san kamun ga waye ba wuce ala kan haka mun ga kuma ala aha misali a ce yawan mutum a wuya abu da ya kama a washe abu sai a mai kuma kamuwa da shi a mushi kamuwa da shi ba Eh, shi a mushi kamuwa ko kuma misali na cewa da shi ne a ce a samu gaba a samu a wannan a wannan cikin wannan fasalin a sa kawai wata kaza a ciki sai a rage ta ita na kamar an sake ta amma kuma a kama take ko kuma a eh eh zalala to wannan yana daga cikin mafi girman wanda aka yi ba kamar kamar yana ganin cewa ya ci riba shi kuma faduwa ne sannan malai ce sannan wa aqbahi da jihad wannan kuma yana yana mafi munin jahilci saboda ba kwatanta lahira da da duniya da lahira ba kwatanta bawo misali ko guda bawo misali malai ke cewa fa idza kana hadha nasabahu shine ko bai da kana haza nasabatu dunya bi majmu'iha ila al-akhirah fama min qidaru umri al-insani bin nisbati ila al-akhirah فأيهما أولى بالعاقل إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة am tawku shay'in sagirin haqirin munqati'in an qaribin liya'khudha ma la qimata lahu wa la khatara lahu wa la nihayata li 'adadihi wala wala ghayata li amalihi malaki cewa fa idza kana nisbatu dunya bi majmu'iha idan ya zama to duniya gabaki ɗaya da idan ka hada ta shine wannan kwatamcin kwatamcin da lahira shine kamal ka sa ya tsakkane a cikin teku ka hudu ka gami ya tsaka za ka fito da shi idan ya zama to wannan shine kwatamcin duniya ko dangantakar duniya zuwa ga lahira to malaki cewa to in haka ne fa ma mu kila mu qawlul ihsan bin nisbati lil akhirah to ka gaya mun ya zaka iya kwatanta rayuwa ko shekarun da mutum zai yi a lahira ya zaka iya kwatanta su kaga su musu malista huwa idan dai kawai kaga abin da nuna maka cewa kamar duniya wani teku ne teku bai ya karewa to shi ma haka nan kwanakin mutum bai ya kare ba amma a nan duniya duk shekarar da kai sai ka kare a nan duniya duk daɗin da kake ji sai ya kare ko kuma kai ka mutu kamar shi to amma shi duniya ita lahira abu ne wanda yake tabbatacce malaki cewa to na haka fa ayyuhuma aula bil aqli wanne ne yayi zama yayi cancanta ga wanda yake da hankali mala yace isahul ajili fi hadhihi al-mulati sai mutun ya zaba abin da yake magaggauci wanda zai kare a cikin wannan mudda al kadan wa hirbad al-khair da'im ya haramta ma kanshi al-khair madawwami a wani fil akhirah cikin lahira shine yayi am tarku shay'in sagirin haqirin munqati'in an qaribin ko ko mutun ya bar abu abun da yake karami walakantacce wanda ma zai yanke a nan kusa li ya akuza dan ya amshi ma la qimata lahu abun da yake da ma la qimata lahu dan ya amshi shine ya yake ana kamar mahmud li ya akuza ma la qimata lahu dan ya amshi abun da bashi da kima wala nihayata li adadi wala khatara lahu abinda kuma bashi da wani hadari a tare da shi wala nihayata li adadihi ma la qimata lahu ha ana kama haka yau ko dai ma lahu qima wala nihayata li adadihi wannan ya dai mu yawa wasu musa mu yawa mu amma abin da yake amtan ku shay'in shi ne malaka cewa wani ne ya yi ga mai hankali ya zaɓi lahira ya zaɓi kai duniya wadda take shi ne ita ce al'ajin a wannan mutta ɗan kaɗan wa hirmanar khairi addai mai haramta ma kanshi alkhairi fil akira a lahira shi ne yi amsar ku shine ko kuma ya bar abin da yake arami ne walaƙantacce ne wanda kuma abin da zai yanke a nan kusa don ya amshi abin da yake da kima ya kamata a ce abin da kuma adadin shi ba shi karshe sannan ko abin da ba shi da kaya shine lahira wanne ne yayi mutum mutum ya amshi lahira ko ya amshi ko ya amshi duniya ko ya amshi lahira shine yayi kaga ya amshi lahira shine yayi ya bar duniya malai yake cewa kenan wannan kaga malai ibnu al-qayyim yayi raddi yayi raddi a wannan shubha ta farko shine yake wai kwatanta maka sai baka misalin cewa da fari sai ka misalin cewa idan aka ce maka a duniya a baka abu a yanzu shi ne ya yi alkhairi a baka abu a yanzu da kuma a baka a gobe amma wanda za a baka a goben shi ne ya yi wanne za ka zaba wanda za a baka gobe wanda kuma shi ne ya yawa to kenan ka ga idan har a duniya za ka iya zaɓar abin da ya wanda shi sai gobe za a baka kuma shi ne mai yawa to ai a lahira ne ya kamata ka yi wannan abu kamar abin da za a baka a nan duniya wanda shi kaɗan ne kuma zai ƙare ka zaɓa abin da za a baka a lahira wanda kuma shi ne mai yawa shi ne ya alkhairi sai ce to duk wanda kaga ya zaɓi abin da za a bashi a duniya wanda kuma zai ƙare ya bar lahira to wannan yana daga mummunan jahilci yana daga mafi girman talala da aka yi ma mutum shi ne ma yake cewa to idan ma duniya dukanta in ka haɗa ta kamar lunwashi ne da lahira to kwatanta mini shekarun da mutum zai yi a lahira ya suke kaga ba a san adadinsu ba to sai ma yake cewa fa amma qaulul akhir amma shi ɗayan wanda yayi magana da yake cewa la atruku mutayaqqanan li mashkukin bazan bar ba abin da yake na yaqini da abin da yake na shakka ne ma'ana shi wanda yace ai duniya ita ce yaqini jin dadin duniya shine yaqini amma jin dadin lahira shakka ne saboda ba a ji ba a sani ba sai an ji ne ba gani sai ma yace wanda yake faɗin haka fa yuqalu lahu ibn al-qayyim ce sai a ce mishi imma an takuna ala shakkin min wa'adillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulihi imma to kai ka zamanto kana kan shakka ne akan alƙawalin Allah da yi na lada da zai bada da kuma naukon azaban da yi cewa wanda ya saba mishi zai mishi kaza da kuma gaskata manzannin Allah in ma ka tsaya akan akan shakka akan haka aw takunu ala yaqin min zalika ko kuma ka yi yaqinin cewa alƙawalin Allah gaskiya ne alƙawalin Allah gaskiya ne sannan kuma naukon azaba da Allah zai yi ma wanda ya saba mishi ma gaskiya ne manzanni gaskiya ne in ma ka gaskata ko kuma ka tsaya akan shakka sai malaka cewa fa in kanat ala fa in kunta ala yaqinin idan ka zamanto akan yakini ne to fa ma tarakta illa zarratan ajila ma'ana in ka zamanto akan yakinin cewa alƙawalin Allah gaskiya ne sannan manzanni gaskiya ne to ka sa akan ka abin da ka bar shi na duniya to ba wani abu bane illa zarratan ajila wani abu ne kaɗan wata zarra ce wata zarra ce ajila mai gaugawar karewa malam ya ce mu qabi'atu mai yankewa wanda yau kana ita gobe zaka waye gaba mai ba faniyatu mai karewa an qurbi a kusa sai malam ya ce bi amrin mutayaqqin da abun da al'amarin da yake na yaqini shine al'amarin lahira wanda la shakka fihi babu shakka a cikin shi kuma babu yankewa sai malam yake cewa wa in kunta ala shakkin to amma in ka zamanto kuma akan shakka kake فراجع آيات آيات ربي تعالى to kayi muraja'a ka koma ka bibi ayoyin Allah subhanahu wata'ala addalati ala wujudi wanda suke nuni akan samuwar Allah wa qudrati wanda suke nuni akan ikon Allah wanda suke nuni akan mashi'al Allah wanda suke nuni akan wahadaniya shine kaito Allah subhanahu wata'ala wa sirri usuli sannan kuma ka je kayi muraja'a ka bibi ayoyin Allah da suke nuni akan gaskiyar manzanni a cikin abin da suka ba da labari daga Allah subhanahu wata'ala mala yace wa tajarrak ka ka tsaraitu ma'ana ka ka ka ka aje komi ka je ka yi muraja'al wa'annan abubuwan ayoyin Allah subhanahu wata'ala mala yace sannan wa qum naziran ka tashi kana mai munazara kana mai wa qum lillahi wa qum lillahi wa qum lillahi naziran sai ma ce sannan kuma ka tashi ka tsayi ga Allah ka tsaya ga Allah kana naziran kana mai bincike kana mai tunani ko kana mai sa hankalin kana mai kallo hatta ya tabayyana laka anna ma ya tabihi rusulu salawatullahi alaihim an anillahi fa huwa alhaqqu alladhi la shakka fihi ma la yace ka je kai munazara ka je kwanta da hankalinka kai tunani ka bibici ayoyin Allah wanda suke nuni akan samuwar Allah ka bibici ayoyin Allah da suke nuni akan kudurar Allah ka bibici ayoyin Allah da suke nuni akan mashi'a shi wanda suke nuni akan kadaituwa shi wanda suke nuni akan manzanni cewa gaskiya suke cikin akan abin da suka wani daga Allah subhanahu wataala in kai hakan ma da yace ya tabayyana hatta ya tabayyana laka ƙarshe zai bayyana a gare ka cewa anna ma ya bi rusul cewa abin da manzanni suka zo da shi salawatullahi alaihim anillahi wanda suka zo da shi daga wajen Allah subhanahu wataala fa huwa alhaqqul ladhi la shakka fi wannan shine abin da babu shakka a cikin shi anna amma wa anna khaliqa hadha alam wanda ya halicci wannan duniyar wannan me za a ce alamin wanda ya halicci wannan duniyar wannan talikan wa rabbas samawati sannan ubangijin sammai wal ardi da ƙasa يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به رسله الله سبحانه وتعالى يا ɗaukaka ya ɗaukaka hallo ya ɗaukaka ga saɓanin abin da manzanni suka ba da labari game da shi mana mala anan abin da yake so ya ce maka idan kana shakka akan cewa kana ganin cewa lahira shakka ce kana ganin cewa duniya ya ce bala ya ce da wari in kana da yakini akan haka to ka sa kanka cewa abin da zaka bari na duniya wannan dama abu ne kadan wanda abu ne zai kare abu ne wanda zai kare a nan kusa ita kuma lahira abu ne wanda yake abu da zaka bari na duniya abu ne zai kare a kusa lahira abu ne kuma wanda yake ne yakini amma idan baka yi ba imani baka yi ba yakini kana shakka akan cewa duniya wannan ba tabbas sai ba da ce to ka koma kai muraja'a ka koma ka je ka bibici ayoyin Allah da suke nuni akan samuwar Allah subhanahu wataala ayoyin da suke nuna maka cewa akwai Allah ka je ka leka ka kalli halittun Allah ka kalli sama ka kalli kasa ka ma kalli jikinka ka kalli waninka ka gani wannan shi wa halicce shi waye kawo shi waye wannan sama waye kasa ka je ka rubuci ayoyin da suke nuna cewa manzannin Allah gaskiya suke a cikin abin da suka da suka faɗi malaka cewa to in ka je kai hakan to zaka gane cewa Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka a ce manzanni su zo su faɗi abin sabanin abin da ya gaya musu sai malaka yake cewa wa man nasabahu ila ghairi zalika faqad shatamahu wa kadzabahu duk wanda ya danganta Allah zuwa cewa manzanni sun faɗi abin da sabanin abin da Allah ya waɗi ko kuma sun faɗi abin da ba Allah ya waɗi musu ko kuma a ce Allah subhanahu wataala ba shi da iko ko ba shi da kudura ko ba shi ya halicci saboda kasa ba malaka cewa to wanda ya waɗi wannan to wannan kamar ya zagi Allah ne kamar ya ƙaryata Allah ne wa an kara rububiyati kamar ya yi inkarin cewa Allah shine ar-rabbu shine wanda ya samar da halitta kamar yayi inkarin mulkin Allah ne malaka cewa iz min al-muhali al-mumtani inda kulli bi fitratin salimatin an yakuna al-maliku al-haqq ajizan aw jahilan malaka cewa wannan ai abu ne wanda yake kowanne abu ne wanda ba yiwu ba abu ne kuma al-mumtani wanda zai hanu ba ya ma yiwu ba a wajen dukkan wanda yake da halitta lahiyayya ya ce ya zamanto sarkin da ya zamanto sarki ne na gaskiya kuma ya zamanto wai gajiyayye ne ko kuma ya zamanto bai san ba abin da ake ko jahili ne la ya alamu shay'an bai san komi ba wala ya suma'u baya ji wala ya busu baya gani wala ya takallamu baya magana wala ya amuru baya umarni wala yanha sannan baya hani la yusibu baya bada lada akan abin da aka aka aka aka yi wanda yace ayi wala yu'aqibu sannan ko baya uquba akan wanda ya saba mishi wala yu'izzu man yasha baya daukaka wanda yaso wala yuzillu man yasha sannan ko baya kaskatar da wanda yaso wala yusilu usulahu baya aiko manzanni shi ila baratin mamlakati zuwa gehen masarautar shi mala yake cewa wa nawayya da da sasanninta wala ya'tali bi ahwali ra'isi sannan ko baya kula da da halayen wanda yake jibintan lamarinsu bal ya tuko sunan bal bari ka ce kawai Allah yana barin mutane haka nan karazube wa yakhallihim hamalan ya bar su ba tare da tsari ba shine ya bar su karazube malai ce wa haza yaqdahu fi mulki ahadin mulki wa kai wannan ba ma Allah ba ko wani yau basara ce ka zo ka siffanta shi da wannan to ka ci mutuncin shi kamar yanzu shugaban kasar ko a ce shugaban kasa ne kawai yana samu ne baya ba da umarni baya cewa a yi kaza sannan ko baya kula da talakawan shi to in kawai da kama kamar kaci mutunci shi to ina idan kawai da idan kawai da hakan ta Allah subhanahu wataala mala yake cewa wala yaliqu bihi wannan bai dace ma ga ba ma Allah ba wani halitta ba wani sarki ba da yake shugabanci to wannan abin bai dace ga shi ba bari kuma Allah subhanahu wataala hima da ce fa kaifa yujuz nisbatul nisbatul malik al-haqq al-mubin idan to ta za a danganta Allah wanda shi ne sarki na gaskiya bayananne zuwa ga wannan wannan fahimtar ko wannan abu to kaga wannan ko halitta baka ba ba a danganta ba kuma Allah subhanahu wataala malai yake cewa wa idza ta'ammala al-insanu halahu min bar min mabda'i kaunihi ila hini kamalihi wastiwa'ihi idan mutum ya lura da halin shi idan mutum ya lura da halin shi tun daga yadda Allah subhanahu wata'ala ya hawa halitta shi ila kauni nutfatan min mari min mamadi kauni nutfatan tun lokacin da ya zamanto Allah ya halice shi ya zamanto me ake cewa tun nuna dugun mani tun yana dugun mani har ya zamanto Allah ya halice shi ya cika ya daidaita ya kai cikin ƙarshen shi tabayyana lahu anna man ana bihi hadhihi al-inaya ونقله في هذه الأعوال to zai bayyana zai bayyana ga mutum cewa wanda ya kula da shi ya mushi wannan kulawal shine wastiwa'i shine idan mutum ya lura daga halin shi min mabada ya kaune tun daga farkon kasancewar shi lutfatan tun lokacin yana cikin mahaifiyar shi yana dugon mani hal izuwa ya cika ya daidaita to idan ya tsaya mutum ya tsaya ya lura da kanshi ya ga tun yana yaro ya girma bayan ya girma ya kai sarmai har ya kai ya yi aure ya aihu ya kai tsoho ya kai latijo to idan mutum ya lura da hakan mala ya ce ta bayyana zai bayyana ga mutum ya gane cewa anna man ana bihi hadhihi naya duk wanda ya baka wannan kulawal wa naqalahu fi hadhihi alawali ya tira ya tira ka daga wannan hali zuwa hali mutum yana jariri ya zamanto ya zamanto yaro ya fara zama yana tafiya hal ya girma ya kai sarmayi to wanda wanda ya dauko ka daga wannan marahil marahil har ya kaka matsayin da kake malaki cewa za ka iya ga wasan rufa fi hadhihi al sannan kuma Allah ya caccanza mutum a cikin wannan zamanin wannan lokutan ko ka ce wannan yanayin da ya wuce a cikin shi to la yaliqu bihi to bai kamata ba ga shi kuma wannan wanda ya maka wannan abubuwan a ce an yi hube lahu wa ya tafi fusuda ya kyale kai maka karazubi yau ba wai Allah ba ko mahaifin mutum da suka da suka haife shi tun yana yawo ya girma to ai bai kamata a ce su bar shi karazubi wato wai kuma Allah subhanahu wataala malai yake cewa la ya abu wala ya nahu ba zai umarce shi ba zai hana shi ba wala yu'arrifuhu huquqahu ba zai sanar da shi haƙƙin shi ba wala yusibu wala yuqibu malai ce ba zai bashi lada ba sannan ba zai mushi hukuma ba mala ya ce walau ta'ammala al'abda haqqat ta'ammula da a ce mutum zai yi bawa zai yi lura haƙiƙanin lura la kana kullu ma yusibuhu wa ma wa ma la yusibu dalilan lahu ala at-tauhid wan nubuwati wal ma'adi wa anna al-qur'ana kalamu mala ya ce da mutum zai yi lura haƙiƙanin lura to da ya gane cewa dukkan abin da yake gani da ma wanda baya gani dalili ne akan kaɗaituwa Allah subhanahu wata'ala dalili ne akan annabta dalili ne akan makoma lahira akwai ta sannan kuma dalili ne akan cewa qur'ani zancen Allah ne Allah yake faɗi a cikin alqur'ani wa fi anfusikum afala tusibun a cikin kawunan kuma ku kan kun ga kalli jikin ka akwai ayar Allah wanda yake cewa ko wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid dukkan komai da ka sani akwai ayar da ke nuna cewa samuwar ubangiji wanda take nuna cewa wanda take nuna ka ɗauko ubangiji shi sa malamai suke cewa idan kana so ka yi amfani da dalili na hankali ka nuna cewa Allah akwai shi shine ka kalli mutum ko ka kalli wannan duniya ka kalli halittar da Allah ya sai ka gane cewa akwai Allah suke cewa samun wani abu yana nuna cewa akwai wanda ya yi shi yanzu in ka zo ga wannan masallacin an zo an gina shi an yi wannan abu shi komai da komai da ka gani bi za ka ce akwai wanda ya zo yi wannan gini masallaci da ya gina kan shi ba shi yasa ake ba da labarin abu hanifa yana so ya yi munazara da wasu daga wanda suke inkarin rububiyar ubangiji su suna inkarin wai ubangiji shine mai halitta shine mai rayawa sai ke cewa to yanzu ka yi magana da ku zan ku tambaya ku bani amsa yake cewa akwai wani jirgin ruwa akwai wani jirgin ruwa yana zuwa kogin dajala a iraq yana zuwa yana ɗauko kayan abinci ya zo ya sauke kayan abinci ya je ya ɗauko kayan abinci ya sauke kayan abincin in ya ƙare kuma ya zo ya kashe kan shi ya ajiye kan shi a inda ake ajiye shi sai ce amma duka wannan abin da yake ba babu bai tura shi da kashe da ke yi sai suka ce ya za a yi hakan yanzu suka tasa hankali suka suka ce ai wannan hankali ba bai dauka ba sai ce to yanzu idan jirgin ruwa bai yi haka ba ya kake ganin cewa mutum zai iya halittar kai to ka gane cewa shi wannan mutum ke ko ita wannan duniya akwai wanda ya yi ta idan jirgin ruwa bai iya ma kan shi wannan aikin mutum duniya ta ta yi samun da kanta shi sa Allah yake Allah yake faɗi a cikin Qur'ani daga cikin dalili na hankali da ake kan hujja kan samuwar Allah Allah yake cewa yake gama kafirai abu khuliqu min ghairi shay'in abu humul khaliqun shin su kafirai an halicce su ne daga wani abu ko kuma su suka halicci kansu kaga wata su suka halicci kansu kinan samu su samu da cewa akwai wanda ya halicce su idan ka ga abu to yake nuna cewa akwai wanda ya yi shi shi ne suke cewa dalilin wujudul hadisi ne ya dullu ala wujudul muhaddis idan ka ga wani abu ya samu yana cewa akwai wanda ya yi wannan abu da haka shi ne mala yace shi ma in ka tsaya ka lura ka kalli abin da kake iya gani ma abin da baka iya gani za ka tabbatar ka aito ubangiji subhanahu wataala za ka tabbatar da cewa qur'ani gaskiya ne makoma ta alkiyama gaskiya ne malaka ta wa qadin zakarna wajen halisin bilali bi zalika fi kitabi aymanul qur'ani inda qawlihi ta'ala fala usul ma tusukum wala tusukum innahu laqawlu rasulin malaka yace a cikin littafin mu na aymanul qur'an ko aqsamul qur'an akwai ibn qayyim yana da littafi mai suna rantsaran suna da qur'ani a cikin alqur'ani akwai rantsaran da Allah ya yi to ibn qayyim ya ga ta wannan rantsaran na cikin alqur'ani irin su wal fajr irin su was sama irin su was shamsi irin su bala'u usimu kaza to wannan ya hado su ya zo yana bayani akan su me Allah yake nuni me kaza me kaza to a cikin wannan littafin shi yake cewa ibn qayyim yake cewa mun ambaci wani wata fuska ta kawo hujja akan nuna samuwar ubangiji wajen faɗin Allah subhanahu wataala da Allah ke cewa fala uqsimu bima tusibun wa la tusibun Allah ke cewa ina rantsuwa da abin da kuke gani da ma abin da muka gani Allah ke cewa innahu laqawlu rasulin karim lalle shi alqur'ani faɗan wani manzo ne mai jima shi ne malaika jibril malaikata wa zakazna alfan min zalika sannan kuma mun ambaci gehen istidlali akan haka kawai dalili akan haka wajen faɗin Allah subhanahu wataala wa fi anfusikum afala tusirun Allah yake gaya ma bayu yake ce musu wa fi anfusikum a cikin halittar ku akwai nuna samuwar ubangiji sai Allah ya ce afala tus afala tusirun shin ba ka gani ne ba ka ga yadda Allah subhanahu wataala ya zo ya tsara mutum ya yi mutum ma halitta ta daban Allah ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim muka halicci mutum a cikin mafi kyan tsari to Allah ce wannan a cikin kawunan kuma akwai abin da yake nuna kudura da samun ubangiji shi ne ibn qayyim yake cewa wa annal insana dalilu nafsihi ala wujudi khaliqi mutum ma shi kanshi dalili ne akan kanshi akan samun ubangiji idan ka ranka ba ka ne ka san akwai wanda yake shi yasa ake cewa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya tashi al'ummar shi dukkan kawai suna cikin bautar gunki to shi bai yarda ba shi bai yarda ba cewa wannan shi ne allah gaskiya shi abin da yake kan hujjar shi cewa lalle akwai wani allah wanda ya fi wannan yana kan hujja da rana da wata ya zo ya ga rana da ya ga rana ta wuto duk ta haske duniya ya ga abin da wannan rana ce wannan gunkin bai ba sai ce ka wannan shi ne ubangiji a da wata ya fara da tawari ma ya fara yanzu tawari sun mutu da dare sai ce to wannan na san su ne Allah saboda ga su sun mutu sun haske sun tsaya a sama da ya ga sun bace sai ce kai ni ban na san Allah bai bacewa yau ya nan gobe ya nan kun guda ga same da zai hallo ya ga wata ya wuto wata da ya wuto shi ma ya ga bace ce kai ban na san shi ma ya bacewa da ya ga rana sai ce kai wannan shi ne ubangiji wannan ko babba ne ba hallo yana nan sai ya ga ta bace sai ce ka ni na kubuta da abin da wannan musulkai suke yi shirka a ƙarshe Allah ya shirye da shi to kaga wannan fitira ce a fitira annabi Ibrahim ya gane cewa wannan ba Allah bane bai ya halitta bai ya komai ga wani nan wanda yazo yana amfana da ku kenan ka iya gane in ma kana so a garta ka iya gane ubangiji wanda zai amfanar da kai shi ne ba wai wanda kawai shi ya je ka mishi ba shi yasa kaga da yazo ya kawo musu hujja ma da ya kakkare gumakan nasu suka zo suka ƙara sai ce a'a wannan in dai gumakan koyi in dai su suna taimaka ma kansu an ce an sassara su kutan bai su wasa ga su suka ce ai ka san musa magana sai ce a kun san musa magana kuke wata musu kaga a haka ya tada su to shi ne malaka cewa to shi ba mutum ya iya gane cewa shi kanshi dalilun li nafsihi ala wujudi khaliqihi dalili ne a kanshi da yake nuna samuwar wanda ya halicce shi wa tauhidi da kuma kaɗaitu wanda ya halicce shi wannan wasu riki wasu da kuma gaskiyar gaskiyar manzannin Allah wa ithbatu sifati kamali da kuma tabbatar da sifa ta sifa ta kamala ga Allah subhanahu wataala mala ce faqad bana bi anna al mudayya maghrur mala yace a hakan dai wannan bayanin da muka yi ya bayyana cewa shi wancan wanda ya tozartas da rayuwar shi ya fifita duniya akan lahira to ya tabbata cewa shi abu ne abu hudi ne ma'ana ya hudu da duniya ne ya bar lahira Allah taqdire ni akan akan kaddara wanda muka yi guda biyu taqdiru tasdiqihi wa yaqini wa taqdiru takdhibihi wa shakki idan ka kaddara cewa ya gaskata da Allah to kaga ya ƙaryata Allah ce idan kuma ya yi yaqini to da yaqini shi zai iya gane cewa lahira ta yi duniya idan kuma akan kaddarawa ta ƙaryatawa idan ya ƙaryata to kaga ya ya shiga wani matsayi ya karyata Allah idan kuma ya shakka to nan shi ma ya karyata Allah subhanahu wataala malai yace kawai dai a takaice shi dai wannan wanda ya fita duniya bal akan lahira a ƙarshe dai yana cikin ruɗi sawa'un ya gaskata ko bai gaskata ba ya sa ya ne ko ya sa shakka shi ne kawai ya rudu da duniya ya fifita duniya akan lahira shi ne akan da abin da malai ke so ya ce insha Allah ana cewa lokaci yayi bari mu dakata nan magana ce dauko ibn al-qayyim wanda ya an ja dauki za a gane abin da yake so ya isa a kan shi insha Allah idan muka je a zuwa kasar abin da muka je Allah wa mulada amma sallallahu alaihi wa sallam ya kusa